إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan unguwa ta aldan tsofo a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin komanda a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga goma ga watan rajab hijira ta rana laraba ko a yau muna rana ta laraba wanda ya daidai ga goma ga watan rajab hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta bakwai, wanda ya daidai ga talatin da ɗaya ga watan sha biyu miladiyya isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta biyar. za mu tunatar da junanmu wani abu da ya shafi sha'ani na addinin musulunci a wannan bagiran a yau za mu fassara wata aya a farkon suratul ma'ida Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqudi Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya kuwa anda suka amsa kira ya kuwa anda suka yi imani aufu bil uqudi ku cika yarjejeniya wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana kira ga masu imani cewa su cika yarjejeniya duk wata yarjejeniya da aka kulla tsakaninka da wani sawa'an wannan mutumin kafiri ne ko ba kafiri ba ne ba in dai yarjejeniyar nan ba ta fita ba daga cikin tsarin addinin musulunci to allah maɗaukakin sarki yake cewa ya kuwa anda kuka yi imani ku cika alƙawulluka ko ko ku cika yarjejeniya wadda kuka yi tsakaninku da junanku in dai wannan yarjejeniyar ba ta saba ma addinin musulunci ba ko da kuwa mutumin kamar yadda muka faɗa bai yi imani da Allah ba ko da kuwa mutumin shi ba musulmi ba ne a malam mai littafin shu'abul iman yake cewa yana daga cikin imani yana daga cikin abun da ke sa mutum ya tabbatar makanshi da cewa yana da imani shine a same ka dukkanin wata yarjejeniya da ka kullata da wani in dai ba ta saba ma addini ba a same ka cewa kana cika wannan yarjejeniya ita kan kanta suratul ma'ida wata sura ce wadda tana daga cikin surori wa'anda suna da mahimmanci sosai tana daga cikin manya-manyan surori wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi ma junansu nuni da cewa su zanki karanta wannan surar da ake ce ma suratul ma'ida wannan ayar da muka karanta ita ce aya ta farko a cikin wannan sura alhakim yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya fitar da asar daga ya fitar da asar daga Aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta da Jubair bin Nufair Jubair bin Nufair yake cewa wata ran ya tafi hajji lokacin da ya hajji yake cewa fa dakhaltu ala Aisha ya ce bayan allah ya arzuce shi da cewa zai yi ziyarar hajji ya je ya sauke farali da allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa sai ya je wajen aisha ya dalla ta ƙara tabbata a gare ta domin ta tuntuna mishi wasu hadisai ko ko domin ta tunatar da shi wani abu da ya shahi daga hadisin mandan allah sallallahu alaihi wasallam faƙultu faƙalat yake cewa kolat da ya je wajen aisha sai take tambaye shi ya jubair take ce mashi ya kai jubair taqra'ul ma'ida shin wai kana karanta wannan suran da ake ce ma suratul ma'ida jubair yace mata fa qultu na'am jubair yace eh kam ni na kasance ina karanta wannan suran wanda ake ce ma suratul ma'ida sai aisha take ce mushi amma amma innaha akhiru suratin nazalat fama wajadtum fiha min halalin fastahillu take cewa to tunda kana karanta wannan sura take cewa ita wannan sura tana daga cikin ƙarshe-ƙarshen surori wanda Allah madaukakin sarki ya sabkanma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa fama wajadtum fiha min halalin fastahillu tace duk abin da kuka samu a cikin wannan suran na halal to ku halattar da wannan abu wa ma wajattum fiha min haramin faharrimu take cewa duk abun da kuka ji an ambata a cikin wannan suran na haramci tace to ku haramta wannan abun alhakim ya fitar da wannan athar daga daga daga jubair haka ita wannan sura da ake ce ma suratul maida ibnu jaririn a cikin littafin shi na tafsiri ya fitar da asar yake cewa ya shi daga muhammad ibnu muslim yana cewa قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لأمر بن حزم yake cewa ya karanta wani littafi wani rubutu wanda mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni aka rubuta shi akan wani sahabi da ake ce ma amru dan gidan hazam hina ba'athahu ila najran lokacin da mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi a wani gari da ake ce ma najran kamar yadda muka sani manzan Allah yakan tura jakada a wani gari ya kasance shi wannan jakadan shi za ya koya ma mutane addinin musulunci shi ne za ya zanki nuna ma mutane abinda Allah ya halatta da abinda Allah ya haramta to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika amru dan gidan hazm ya aika shi zuwa wani gari na jiran muhammad bin muslim yake cewa wa kana alkitabu allazi inda abi bakr bin hazmin yake cewa littafin da wanda yake a wajen ɗan gidan hazam wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni aka rubuta mashi fi ya ce a cikin wannan littafin manzan Allah ya sa a rubuta wani abu haza bayanun min Allah wa rasuli manzan Allah ya sa a rubuta a cikin wannan littafin wannan bayani ne daga Allah da manzan shi sai manzan Allah ya rubuta ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi kaza Allah ya ce ya ku wa'anda kuka yi imani ku cika yarjejeniya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cike har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allaha sari'ul hisab saboda hukunce hukuncen da suke cikin suran sun kai hukunce hukunce zuwa 30 wasu malaman sun ce ya kai har guda 33 amma dai za mu ɗauki ɗaya ɗaya domin mu tattauna akan shi mu tunatar da junanmu abin da ya shafi wannan malamai na ilimi sun yi kan komo a wajen kan cewa su fassara mana mai Allah maɗaukakin sarki yake nufi da al'uƙudu a nan da Allah yake cewa ya kuwa inda kuka yi imani ku cika yarjejeniya to a nan malamai suka yi ta ƙoƙarin su fassara mana mai ake nufi da wannan yarjejeniya idan aka ce al'uƙudu jam'i ne na aƙad ana karanta shi na bi fatihil aini shine wa huwa al-iltizamu al-waqi'u bayna janibaini fi fi'lin ma shine idan aka yi yarjejeniya tsakanin kafa guda bi ko aka yi yarjejeniya tsakanin wani mutum guda bi ko aka yi yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa to shine abinda ake cewa al-uqud shine Allah madaukakin sarki yake cewa mu cika wannan alƙawalin wanda muka yi a tsakaninmu da junanmu a ƙarƙashin wannan aya al'imam ibn ashur ya haka yace mana magana ta wani mai azancen magana wani mawaƙi da ake ce mashi alhutaya ko alhutaya yake cewa ƙaunin idha aqadu aqdan lijarihim shaddul inaja wa shaddu fawqahu alkaraba yake cewa ƙaunin idha aqadu aqdan lijarihim yana gaya mana irin cika yarjejeniya da larabawa suke kula da shi yake cewa su wasu mutane ne wanda idan suka kulla yarjejeniya ga makwabcinsu to suna kawo duk wani abun da zai tabbatar da wannan yarjejeniya domin su cika domin su yi kokari su cika wannan yarjejeniya to Allah madaukakin sarki da yake cewa a farkon ayar yake cewa ya ku wa'anda kuka yi imani ku cika yarjejeniya ibnu ashur yake cewa wannan dalili ne na wajibci dalili ne na dole idan aka yi wata yarjejeniya da mutum ya cika wannan yarjejeniya wannan umarni ne ba daga kowa ba umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan yake cewa su musulmi suna akan sharadunsu misali idan nace zaka saida mini wannan budan na ruwa amma zaka saida mini shi dala 50 matukar cewa ba a buɗe wannan budan aka yi amfani da shi ba to zan baka dala hamsin ɗinka kai ka bani wannan budan na ruwa ni zan cika wannan alkawali in baka dala hamsin kai ma za ka cika wani alkawali ka bani wannan budan amma idan babu saɓani idan ya kasance ba a yi amfani da budan ba idan ya kasance ruwa ne na asali ba an zube su ba aka zuba wasu yake cewa sai dai sharaɗi wanda ya haramta abin da yake halal ne kamar misali yadda za mu yi bayani mace ta armeta ta ce ka mata alkawalin cewa ba za ka mata kishiya ba to kaga wannan wani alkawali ne wanda ko wata yarjejeniya ce wadda ta saba ma shari'a ta musulunci to irin wannan yarjejeniya idan ta saba ma addinin musulunci ba a so ga mutumin da yake da imani ba ya yarda da wannan yarjejeniya haka malamai daga cikin salaf daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ta kokari su fassara mana me Allah madaukakin sarki yake nufi da al-uqud me Allah yake nufi da cewa a cika yarjejeniya ibnu abbas da mujahid da ma wasu daga cikin malaman salaf na tafsiri suke cewa abinda ake nufi da al-uqud shine al-uhud dukkanin wata yarjejeniya da dukkanin wani alkawali da dan adam ya doka makansa da shi da dan uwan shi ko tsakanin shi da wasu in dai wannan alƙawalin bai saba ma shari'ar musulunci ba ibnu abbas ne yake cewa to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da cewa yarjejeniya haka aliyu ibnu abi talha ya hakaito mana wani asar daga ibnu abbas yake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku wa'anda kuka yi imani ku cika yarjejeniya yake cewa ya'ani bil uhud abinda ake nufi da shi shine ku cika alƙawallika wanda kuka dokan majunanku ya'ani ma ahallallahu wa ma harrama shine bawa ya ɗauki alƙawalin cewa zai haramta abinda Allah ya haramta kuma zai halatta ma kansa abinda Allah madaukakin sarki ya haramta masa wa ma farata wa ma hadda fil qur'an yake cewa abinda ake nufi da yarjejeniya anan shine abinda Allah ya farlanta a cikin alƙur'ani ko ko abinda Allah madaukakin sarki ya masa iyaka a cikin alkur'ani yace kan wanda ya ketara wannan iyaka yake cewa fala taqdiru wala tankusu yake cewa dan haka idan mutum yana da imani bai kamata a same shi yana warware alkawali ba kuma bai kamata a same shi ba yana cin amana sannan talha ya karanta wannan aya yake cewa walladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika lahum su'ud dar yake cewa shin kaga wa'anda suke warware alƙawalin da suke doka da Allah bayan cewa sun tabbatar da wannan alƙawalin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala sukan datsi abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa a cika shi alha yake cewa wannan shine abinda ake nufi da al'uqud al'imamu da haka yake cewa aufu bil uqudi ku cika yarjejeniya mi ake nufi da yarjejeniya a nan shi ma yake cewa ma a halallahu wa ma harrama shi ne da Allah ya haramta ko ko da Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa ma a hazallahu minal misaƙi alaman a ƙarrabil imani bin nabigi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma da cika alƙawalin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka da shi da mutumin da ya ce ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an yi wufu bi ma a hadallahu alaihim kowanne daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya cika alƙawalin da ya ɗauko ma Allah maɗaukakin sarki min alfara'idi na daga cikin abubuwa wanda suke farilla ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana haka zaid bin aslam a cikin abin da ibnu kasir ya hakaito da Allah maɗaukakin sarki yake cewa aufu bil uqudi a cika yarjejeniya yake cewa hiya sittatun yarjejeniya ita guda shidda ce yace ta farko ahdullah shine alƙawali na Allah wanda musulmi ya ɗauko makansa wa aqdul hil alhilf yake cewa da alkawali ko ko da yarjejeniya ta rantsuwa mutumin da ya rantse zai yin wani abu in dai abun nan bai saba ma shari'a ba to yayi kokari ya cika wannan abu wa aqdu sharika yake cewa da yarjejeniya ta hadaka da kai da wani mutum ku hai hadaka ku sai wani abu ku aje da niyyar cewa idan yayi tsada za mu saida mu samu riba to idan aka yi wannan a samu mutum cewa ya cika wannan yarjejeniya ko ko mutum ne kace ya kawo dukiyan shi a yi kasuwa da niyyar cewa idan aka samu abun aka samu riba za ku raba da kai da shi to mutum ya yi kokari ya cika wannan riban ya cika wannan yarjejeniya saboda sadda za a ci riban kai baka sani ba shi ya kawo abun ya kasa a shagon shi to yana daga cikin imani idan aka ci riban jikka kamar yadda aka yi yarjejeniya ya ɗauki dala ɗari shi ma ya baka ɗari abu na uku yake cewa aqdul bai'i da yarjejeniya ta kasuwanci shine cewa min yarjejeniya zaka saida mini abu to ka tabbatar da cewa baka ha'ince ni ba ni ma in tabbatar da cewa ban ci zalin ɗinka ba na baka kuɗinka daidai na wannan abu wa aqdun nikah yake cewa abu na biyar shine alƙawalin da bawa ya ɗauka lokacin arme kamar yadda za mu zo mu yi bayani a nan na shidda yake cewa wa aqdul yamini da yarjejeniya ta rantsuwa wadda bawa ya yi a tsakanin shi da wani aka gindaya a rantsuwa akan wannan malamai na fiƙihu sun yi magana daban-daban akan cewa bi Allah maɗaukakin sarki yake nufi da al'uqud idan aka ce a cika yarjejeniya to yarjejeniyar nan ta kasu kashi biyu akwai yarjejeniya ta tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki haka akwai yarjejeniya ta tsakanin bawa da sauran mutane ƴan uwan shi bayu yarjejeniya ta farko shine alwafa'u bil ahdi alladhi bainal abdi wa rabbih yarjejeniya wadda ya kamata dan adam ya cika ta ta farko ita ce yarjejeniya wadda bawa ya ɗauko alkawali tsakanin shi da ubangijin shi allah shi ya halicce mu tun gabanin muna wasu ruwa wa'anda ƙazamtancin ruwa ne allah maɗaukakin sarki ya ɗauki nauyinmu a cikan nan uwayenmu har lokacin da allah maɗaukakin sarki ya samu ka bayyana a doron ƙasa muna shaƙan iska muna rayuwa to alkawali wanda bawa ya ɗauko ma allah shine an ya'budahu wa la yushrika bihi shay'a shine bawa yayi kokari ya bauta ma Allah madaukakin sarki ba tare ba da yayi shirka da Allah madaukakin sarki din rimtsi duk wahala alƙawalin da ka ɗauko ma Allah madaukakin sarki cewa shine ba za ka hada shi da wani a wajen bauta ba to kada a samu mutum wajen neman duniya ko wajen neman aiki ko wajen neman arziki ko wajen neman wani abu ka yi abin da za ya warware ma wannan alkawalin da ka ɗauko shi yasa ya kuyan wa musulmi a kullum abin da nake faɗa idan na samu dama shine bawa kada ya zamna baya karatu menene illar haka idan ka zamna baka karatu za ka iya warware imaninka baka sani ba wani allah ya sawaƙe rabon shi da imani tun bara wani allah ya sawaƙe rabon shi da imani tun nan da shekara takwas amma kullum kuma ana sallar jam'i da shi amma shi bai san cewa ba ya yi wani abu wanda yake warware masa imaninsa to yarjejeniya ta farko da bawa ya ɗauko tsakanin shi da ubangijin shi shi ne cewa ya bauta ma allah maɗaukakin sarki shi kuma allah ya yi yarjejeniyar cewa idan dai bawa ya bauta mai shi kaɗaya ba tare da ya hada shi da wani a wajen bauta ba shi ko ba za ya dawwamar da shi a cikin wuta ba ko da ko ba wannan ya je da wasu laifuffuka wanda sun santanci Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a wuta to ko da an sanya shi Allah ya sawake ba za ya dawwama a cikin wannan wutar ba amma kuma idan bawa ya zo a duniya ya hada wani da Allah a wajen bauta to shi ma Allah maɗaukakin sarki za ya jaye wannan yarjejeniyar tashi ya jefa bawa a cikin wuta Allah maɗaukakin sarki ya kare mu a cikin suratu yasin Allah maɗaukakin sarki yake cewa alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim Allah maɗaukakin sarki yake cewa shin wai ku ya diyan annabi adam ban ɗauki alƙawali tsakanina da ku ba cewa kada ku bauta ma shaidan Allah ya ce shi shaidan dan adawa ko ne kuma mabayyani Allah yake cewa an yabuduni Allah ce ni kadai ne ya kamata ku bauta ma ba tare da kun hada ni da wani a wajen bauta ba Allah ce hadha siratun mustaqim Allah ce wannan ita ce hanya wadda take miƙaƙƙiya bawa ya kokari ya cika yarjejeniyar da yi da Allah madaukakin sarki shine cewa ba za ya hada Allah da wani a wajen bauta ba abu na biyu yarjejeniyar da malamai suka yi magana a kanta shine yarjejeniya alwafa'u fi sadadiddain cika alkawali a wajen bashin da ka ɗauka a wajen ɗan uwanka musulmi ko da wannan mutumin bai yi imani ba ko da kirista ne ko da ko wannan mutumin kafiri ne idan ka ɗauki bashin shi ka yi mishi alkawali cewa zan kawo ma bashin ka a rana kaza to abinda ake so ga mutumin da yake da imani ya cika wannan alkawali kuma cika wannan bashin mai da wannan bashin yana daga cikin abin da yake nuna cewa lalle wannan mutumin da ya mai da shi yana da imani malamai suka ce ko da a lokacin da kuka yarjejeniya baka samu abin ba to ya kamata ka zo ka yi mishi bayani wani mun yi alkawali da kai bashin da ka bani zan kawo a yau amma allah bai bani abin nan ba ina so a ɗaga mini zuwa ga wani lokaci to Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya ce a ɗaga ma mutum ƙafa mutumin da baya da shi mutumin da baya da shi ka tambayo shi bashi to idan ka ɗaga mishi ƙafa kai ma Allah maɗaukakin sarki za ya ɗaga ma ƙafa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar Abu Huraira ya rawaito shi manzo Allah yake cewa man akhadha amwalan nas Allah Allah yake cewa duk mutumin da ya ɗauki dukiya ta mutane yuridu ada'aha a lokacin da ya ɗauke ta yana da niyyar cewa zai maido wannan dukiya manzo Allah ce addallahu an Allah za ya bashi abinda za ya maida wannan dukiya wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk mutumin da kuma ya ɗauki bashin mutane ya ɗauki dukiyar mutane yana da niyyar cewa ba zai mai da wannan dukiyar ba to shi ma allah maɗaukakin sarki za ya sa wannan dukiyar ta watse daga cikin hannun shi wannan dukiyar ba za ta yi albarka ba amma idan ka lura mun ɗauki cewa bashi ba komai ne ba habba haushe yana da wani mataki yana da wani karin magana da yake cewa mai da aro tsoro ne za ka ga cewa mutum ya yi dumu-dumu da ya yi sama da miliyoyin mutane amma kuma yana da halin da zai maida amma kuma ba zai maida ba a je shari'a da shi ya doke ya doke prokirar ya bashi kuɗi da kuɗinka a yi ma yau gobe yau gobe to wannan mutumin duk mutumin da yake da ɗabi'a ta ya ci kayan mutane ya ƙi maidawa bai cika wannan alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki yake umarta shi da shi ba cewa ya ku wa'anda kuka yi imani ku cika yarjejeniya idan mutane sun amince ma sun baka dukiyarsu kai ma ka amince musu ka maido musu da dukiyarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amshi bashi a wajen wani sahabinsa sai da bayan shekara biyar ko wani abun da ya kama da haka manzo Allah ya samu wannan abun manzo Allah ya maido masa dukiyarsa kuma yayi mishi addu'a yake cewa Allah ya ma albarka a cikin dukiyarka haka kai ma duk mutumin da yamma dawaici kana cikin matsatsi ya ɗauki dukiyan shi ya baka ka yi ƙoƙari duk lokacin da allah maɗaukakin sarki ya hore ma ka maida masa wannan dukiya abu na uku wanda bawa ya kamata ya kasance yana cika wannan yarjejeniya shine alwafa'u bi shuruɗi aqdin nikah shine mutum ya yi ƙoƙari ya cika yarjejeniyar da ya yi tun a wajen arme lokacin da za a baka ɗiyan mutane a lokacin da take kalkashin kulawa 'yan gidansu lokacin da take kalkashin kulawan mamanta da babanta to mutum ya yi kokari idan an yi yarjejeniya ya cika wannan yarjejeniyar da aka yi manda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a haƙƙus shurut manda Allah yake cewa sharaɗi wanda ya fi kowane sharaɗi da ya fi kowane sharaɗi haƙƙin a cika shi manda Allah ce an tufu bihi wanda ya fi kowane zama cancantan mutum ya cika shi wanda Allah ce shi ne mastahalaltun bihin furush shi ne yarjejeniya wadda da ita ce kuka halitta makanku farshin matanku na aure wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa in akwai wani sharaɗi da ya kamata bawa ya cika to bawa ya yi ƙoƙari ya cika wannan sharaɗin al'imamu ibn hajar a cikin littafin shi fatihul bari ya haka mana wata magana ta al'imamul khattabi mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake nufi da cewa mu cika yarjejeniya ta arme wanda da shi ne muka halitta makanmu matan da muke rayuwa da su yake cewa abinda ake nufi da anan shine huwa ma amara Allah shine abinda Allah ya umarni da shi min imsakin bi ma'ruf shine a rike wa'annan matan da mutunci a rike wa'annan matan da girmamawa aw tasrihun bi ihsan koko ka sake ta amma kana mai kyautata mata ka sake ta ba tare da kaci mutuncinta ba ka sake ta ba tare da kaci mutuncin 'yan gidansu ba ka sake ta ba tare da kawulakanta ta ba koko ka rike ta ka rike ta ruko ba na sakai na kashi ba ka rike ta ruko na amana wadda ita ce ka ɗauko ma 'yan gidansu cewa za ka rike wannan baiwa allai ita ma wannan matsala ce wadda muna da matsala akan wannan za ka ga cewa ba ma riƙe mata da mutunci muna wulaƙanta mata mutum yana da halin da za ya rufa ma iyalin shi asiri amma ba zai yi ba mutum yana da halin da zai yi rayuwa da iyalin shi ba tare da tsangwama ba man za ka ga mutum kullum shi wulaƙanci kullum ba a masa daidai ba to yana daga cikin yarjejeniya wadda bawa ya ɗauka a wajen arme shine in ma ka riƙe da mutunci ko ko ka saki da mutunci idan ka shi ba ka iya wa'annan abubuwan guda biyu to ya kamata kan ma ka yi arme ka zamna haka nan saboda kada ka ƙetara wani wajibi da allah maɗaukakin sarki yake umartar ka da cewa ka cika shi abu na hudu wanda yana daga cikin yarjejeniya shine alwafa'u bainas zawjain shine cika alƙawali a tsakanin ma'aurata guda biyu ka arme ta a lokacin lafiyar talau to bayan karfinta ya kare ta gama aihuwa ko ko ta tsuha bai kamata a ce kuma ka mata wulakanci ba ka rabu da ita ko ko ka arme ta tana mai lafiya bayan cewa yanzu wani ciwo ya same ta ko wata jarabawa ta same ta kaga cewa kai ba za ka iya ba ka sake ta saboda wannan jarabawa haka kai ma a lokacin da za ta arme ka ta arme ka baka da shi ko ko ta arme ka kana da shi bayan cewa abin ya kare ko ko yanzu babu shi ko ko ta arme ka kana da ƙarfi yanzu ƙarfin ya ƙare to ita ma ta cika alƙawalin da ta ɗoka cewa kada rashin wannan abun ya sa ta rabu da kai saboda ba a san abun da Allah maɗaukakin sarki za ya haifar na alkhairi a tsakaninku ba a duk lokacin da ɗayanku ya yi haƙuri ya jure ma matsalan ɗaya sayyidina sayyada khadija da Allah ta ƙara tabbata a gare ta lokacin da ta armi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita a wajenta ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta arma ba ta armi ne wani mutum ana ce mashi muhammadu me yasa ta arme shi ta arme shi kawai saboda imaninsa saboda kulawa da dukiyar mutane saboda amanarsa amma hakan da ta yi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ashe ita ba ta san cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta arma ba to kaga da a lokacin da za ta ƙi shi saboda cewa baya da shi ko da za ta ƙi shi saboda cewa maraya ne baya da uwa baya da uba da kaga a lokacin da Allah zai bayyana cewa annabi ne in akwai mutum na farko da zai fara ciza hannu ya yi nadama ita ce amma lokacin da ta jure ta zauna da shi sai Allah madaukakin sarki ya kaddara mata cewa ashe ta aramin mutum wanda yake babban mutum ne to yana daga cikin alkawali wanda bawa ya doka ko baiwa ta doka shine a cika alkawali na arme a lokacin da adda kwai ayi haƙuri da akwai a lokacin da babu a yi haƙuri a zamna a cikin babu a lokacin da matsala ta gito a yi haƙuri a zamna cikin wannan matsalan wannan shi ne cika alkawali wanda allah maɗaukakin sarki yake umartan mu da shi da cewa ya ayi halladina amanu aufu bil uqudi ya kuwa da suka yi imani ku cika yarjejeniya yarjejeniya ta biyar wadda ake so kowanne daga cikin mai ya kokari ya cika ta shine alwafa'u bi ita'il ajiri ajrahu shine kowanne daga cikin mu ya cika yarjejeniya ta ba mutumin da kasashi wani aiki ko ko mutumin da kasashi wata wahala ka bashi haƙin shi ka doki magini idan ya kare ka bashi aikin shi ka doki wani wanda zai ma hidima idan ya kare ka bashi haƙin shi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira wanda abu huraira ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allah Allah madaukakin sarki yake cewa thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah Allah yake cewa akwai wasu mutum guda uku a ranar tashin alkiyama ni ne abokin haɗansu a ranar tashin alkiyama kashi da kyau Allah ne yake wannan magana mutum na farko rajulun uqtiya bi summa ghadara Allah yake cewa mutum na farko wanda shine abokin faɗa na a ranar tashin alkiyama shine mutumin da aka bashi dan zatin Allah amma ya ci amana mutumin da za a ɗauki dukiyar al'umma a bashi a ce wannan dukiya ta hidima ce a ma'addinin hidima ya cinye wannan dukiyar allah yake cewa wannan mutumin da ni yake fada a ranar tashin alkiyama ko ko mutumin da zai je ya ce don girman allah a taimaka a mini kaza ko a bani abu kaza a ɗauka don zatin allah a bashi kuma cewa bai maido da wannan abun ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan mutumin idan an tashi ranar tashin alkiyama to ya shirya faɗa da ni mutum na far na ƙarshe shi ne manzan Allah yake cewa wa rajulun ista'jara ajira shi ne mutumin da ya ɗauki wani mutum mai aiki fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu sai ya cika wannan aikin sai kai kuma baka bashi ba wannan dukiyar tasa wannan kuma yana daga cikin abubuwan da muna da matsala da shi za ka ɗauko mutum ya yi wata yana ma wahala amma idan ka tashi za ka ɗauki kuɗin sati guda ne ka bashi ko ku ka ɗauko ma'aikaci a kan cewa duk wata zan baka jikka ishirin ya yi shekara goma yana ma wahala amma ba za ka ɗauki wannan haƙƙin ka basa ba a ƙarƙashin wannan malamai suka ce ya halatta ka sa mutum aiki baka bashi ko dala ba misali ka ɗauko magini ka ce mai ina so ka gina mini wannan masallacin a baje shi a sake gina shi zan baka kaza sai bayan ya yi aiki ya kai rihi sai ya ce ya bari to idan ka ga dama za ka iya ba shi ɗan abu idan baka ga dama ba kuma ba za ka ba shi komai ba saboda alkawalin da kuka yi na cewa sai ya yi da aiki a ba shi kuɗi bai cika wannan alkawalin ba to haka alkawali na shidda wanda ake so bawa ya cika shine wafa'ul amil bi amalihi shine mutumin da aka ɗauke shi aiki ya yi ƙoƙari ya cika wannan aikin ba tare da ya yi algushu ba wannan kuma za ka ga cewa mutanen da suke da matsala akan wannan su ne ma'aikata na gwamnati ko ko ma'aikata na wata ma'aikata za a ɗauke ka aiki a ce ma ka fito ƙarfe takwas amma ba za ka fito ba sai ƙarfe tara ba za ka fito ba sai ƙarfe goma za a ɗauke ka aiki a matsayinka na daktar a ce ma ga yini ana so ka diba mutum goma sha biyar ka zo ka diba mutum biyar ko abin da ya kasa da haka ka tashi ka tafiyarka to wannan mutum bai cika wannan yarjejeniyar ba kuma idan ya tashi ranar tashin alkiyama dole za ya yi bayani menene yasa bai cika wannan yarjejeniyar ba ba tare da mutum ya yi tadilisi ba ba tare da mutum ya yi algushu ba mutum idan an ɗauke shi aiki akan cewa za mu biya ka dala kaza amma ga aikin da za ka mana to idan mutum yana da cikakken imani a same shi cewa yana cika wannan yarjejeniyar da aka yi tare da shi yarjejeniya ta bakwai wadda ake so bawa mai imani ya cika ta shine alwafa'u bin nazar duk mutumin da ya yi ma Allah bakantan cewa Allah idan ka bani ɗa zan yi sadaka na kuɗi kaza ko Allah idan ka bani mota zan yi azumi kala kaza to wannan ma yarjejeniya ce bawa ya ɗauka da shi da Allah shi ana so mutum ya yi ƙoƙari ya cika wannan yarjejeniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi yake cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk mutumin da ya bakance cewa zan yi ma Allah madaukakin sarki da'a manzo Allah ce to yi ƙoƙari ya cika wannan da'a wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi duk mutumin da ya yi bakantan cewa zai saba ma Allah to kada ya yi ƙoƙari ya cika wannan abu misali mutum ne ya yi alƙawalin cewa idan Allah ya ƙaddara cewa zai yi arme za a je a yi fati a yi cuɗanya da maza da mata domin a yi biki wannan kaga bakance ne ka ɗaukan ma Allah maɗaukakin sarki amma na saban Allah to irin wannan bakancan ba a so bawa mai imani yana yin shi kuma idan kuskure ya sama ya yi shi to ba a so bawa mai imani ya cika wannan yarjejeniyar da ya ɗauka wadda allah maɗaukakin sarki bai yarda da ita ba yarjejeniya ta takwas wadda ake so bawa ya yi ƙoƙari ya cika wannan yarjejeniyar shine alwafa'u bima iltazama bihi min bai'in aw ijaratin wa ghairi dalika shine mutum yayi kokari ya cika wata yarjejeniya da aka yi da shi ta kasuwanci an yi yarjejeniya da kai za ka kawo abu kala kaza a baka kuɗi kaza abinda ake so da kai ka kawo wannan abun iya yadda aka ce ka kawo shi misali mutum ne ka ce masa kana son wannan ruwan ya kawo maka amma kai ga wa'anda kake so hamsin hamsin suke sai ya je ya kawo maka wa'anda ba su kai su wannan darajan ba ya kawo maka 'yan arba'in arba'in ko ya kawo maka 'yan talatin talatin to wannan ya ci wannan amana wadda kuka yi yarjejeniya tsakaninku da shi yana daga cikin abin da bawa zai yarjejeniya da shi shine mu'amala ta kuɗi duk abin da aka yi alkawali da kai na kuɗi cewa ka kawo abu kala kaza za a baka kuɗi kaza to ka yi ƙoƙari ka cika wannan abun ka kawo shi yadda mai sai yake so ya saya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ba'i'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa mutumin da yake saye da mai sayarwa suna da zaɓi matuƙar dai ba su rabu ba misali mutum ne kaje domin ya saida maka wannan lemun idan bayan ka ba shi kuɗi da cewa ya baka wannan lemun amma ba ku rabu ba za ka iya ce masa kai ga lemun ka ba ni kuɗi na kuma kana da haƙƙin ya baka kuɗinka haka shi ma idan dai ba ku rabu ba zai iya cewa kai mai domini lemuna ga kuɗinka na fasa saida maka amma yanzu za ka ga 'yan kasuwanmu suna wani abu idan kudinka ya rage shiga hannun shi ko da ka ce ka fasa ba zai mai dama kudinka ba dole sai dai ya tilasta ka ka sai wani abun wanda ba shi ne kai niyyar sayi ba wannan baya daga cikin cika yarjejeniya ta kasuwanci shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi yarjejeniya suna a wuri misali kun haɗu a wajen biki da kai da mutum za a ɗauki awa biyar ko awa shidda kuna a tare sai ka saida masa wani abu to idan dai buku rabu ba ko da awa goma aka yi kana iya cewa wani amshi abinka ba ni kuɗi na na fasa shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi kasuwanci a tsakaninsu ɗayan yakan tashi ya tafi sai ya dawo saboda kasuwa ta zamna cewa ba ya da ikon ya ce a maido masa wannan abun nasa ga kuɗi sai dai in ya kasance a cikin wannan abun akwai algushu ka zo ka buɗa sai ka ji cewa a ba lemun kamfani ne a ciki ba shi ne ya haɗa lemun shi ya zuba a ciki to wannan kana da haƙƙin ka maida masa kuma ya baka kuɗinka duka shi ya ɗauki asara saboda shi ne ya fara saba yarjejeniya ta kasuwanci a ƙarƙashin wannan nakan kira ga 'yan uwana 'yan kasuwa yadda kake dagewa ka nemi kuɗi yadda kake hana idan ka kwana ka ta yi baka wannan gari baka wannan gari ka tashi tun karfe bakwai ka fita kasuwa to kashe a koya maka yaya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya kasuwanci yaya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a cika yarjejeniya wadda aka yi tsakanin bawa da bawa yarjejeniya ta tara shine alwafa'u alwafa'u bainar duwali fil mu'ahadati wal mawathir shine cika yarjejeniya yarjejeniya wadda aka yi tsakanin gari da gari ko ku yarjejeniya wadda aka yi tsakanin ƙauye da ƙauye ko ku yarjejeniya wadda aka yi tsakanin magidanci da magidanci cewa na sai gida amma hanyar ruwa dole sai ruwa sun bi ta gidanka a yi yarjejeniya a sa takarda ka sa hannu ya sa hannu to bai kamata a ce an waye gari wata rana ba makwabci ya rehe sagi akan cewa ruwanka ba za su fita gidansa ba matukar dai cewa an yi wannan yarjejeniya haka idan yarjejeniya ce ta gari da gari ta gari da gari to ana so kuma wa'annan garin ku yi kokari ku cika wannan yarjejeniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tardo larabawa a jahiliya suna yarjejeniya a tsakaninsu manzo Allah yake ce musu aufu bi hilafil jahiliya manzo Allah ce koda an doki alƙawali an yarjejeniya duk da cewa zamanin banzo ba zamanin babu shari'a manzo Allah ce a cika wannan yarjejeniya manzo Allah ce fa innahu la yaziduhu yake cewa saboda ita yarjejeniya in dai an yi ta koda musulunci bai zo a lokacin ba manzo Allah yake cewa illa shidda yake cewa idan musulunci ya zo to babu abin da za ya kara ma wannan yarjejeniya sai dai karfi sai dai gwabi nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci larabawa da cewa su cika wannan alkawalin yana daga cikin alkawalin da larabawa suke cikawa hatta a wajen yaƙi tun kamun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo hatta a wajen yaƙi idan ɗan adawa ya juya baya ba za ka sare shi ba kuma ba za ka soke shi ba sai in ya juye kuna gaba-gaba da kai da shi kuma duk mutumin da yarda ya haka ya yi abin gayi a cikin famulinsu larabawa sun yi kokari suna kulawa da wannan alkawalin shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tardo su manzo Allah ya ce su cika wannan alkawalin musulunci babu abin da za ya kara ma alkawallukan da suka ɗauka ma junansu ba ce ƙarfi ba alkawali na goma wanda kowanne bawa idan an yarjejeniya ya kamata ya cika wannan shine alwafa'u fil kaili wal mizan shine cika alkawali a wajen auna mudu cika alkawali a wajen auna ma'auni mutum ne ka zo ka bashi kudin tiya goma amma idan ka je ka duba a gida zaka ga cewa tiya tara ya sanya maka ko mutum ne ka bashi kudin buhu buhun nan yana ɗaukar tiya arba'in amma idan ka je ka duba zaka ga cewa wannan buhun bai kai tiya 45 ba mutum ne ka sai buhun shinkawa wurin shi a matsayin bansan kilo amma ya kwanta ya ibi rabin kilo koko ya kwanta ya ibi kilo guda sai ka je gida sai ka ga cewa bata cika ba Allah madaukakin sarki yake cewa wa awful kaila idha kiltum wa zinubil qistasil mustaqim Allah yake cewa idan za ku cika ma'auni to ku cika wannan ma'aunin kamar yadda yake ba tare da kun yi algushu ba ba tare da ka cuci mutumin da ya sai abunka ba alkawali na shidda ko yarjejeniya ta goma sha ɗaya wadda ya zamanto kowane bawa wanda ya imani da Allah ya cika ta shine minal wafa'i Allah yansal mar'u man ahsana ilai yana daga cikin cika alkawali da cika yarjejeniya mutum ya cika ma alkawalin mutumin da ya shibince ka mutumin da ya kyautata maka lokacin da baka da shi mutumin da ya baka jari mutumin da ya koya ma kasuwa mutumin da ya koya ma karatu har ka zama wata tsiya ka samu aiki to yana daga cikin cika alkawali da cikakken imani kada ka manta da wannan mutumin umar yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi lokacin da yake khilafa ya ga wani tsoho tsohon nan yana tafiya da sanda yana da dogarawa alhali kuma wannan lattizan ya bata rayuwarsa yana hidima a ƙarƙashin mulkin umar sai umar ya ganshi mutumin nan yana da dogara sanda za a yi balaguro ya tafi madina sai umar ya tambaye shi ina zaka yake cewa to yanzu ƙarfina ya ƙare a lokacin ina da albashi amma yanzu ba da albashi don haka zan je madina a can akwai wani aiki da zan yi zan ki samun kudin da zan biya makaina bukata umar ya ce mishi idan dai har muka barka ka tafi madina neman kudi bayan cewa karfinka ya kare a wajen hidimta mana umar ya ce bamu kyauta maka ba kuma bamu maka adalci ba umar ya umarni da cewa a maido wannan mutumin a kyautata masa kuma a kula da rayuwarsa har lokacin da allah maɗaukakin sarki za ya karɓi rayuwarsa to yana daga cikin imani dan adam kakka zamanto butulu mutumin da ya kyautata maka mutumin da ya yi sila ka samu wani abu mutumin da ya zamanto shine dalilin babbakakka a rayuwa to kada ka watsa wannan mutumin amma yanzu idan ka lura mu ba haka muke rayuwa ba wani ba wanda ya kyautata masa ba hatta uwayen shi idan ya samu lafiya shikenan babu ruwan shi da su ba zai tsaya ya kyautata musu ba ba zai tsaya ya jiya musu daɗi a rayuwa ba alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an dirme hancin wani mutum manzo Allah sai da ya faɗa su uku sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi wane ne wannan mutumin manzo Allah ya ce musu mutumin da uwayen shi suke raye kuma ba su zamanto silan shigan shi aljanna ba to haka ake so ga mutumin da yake da imani idan mutum ya kyautata maka mai gida ne ya ɗora ka a hanya ta jari amma yanzu baya da shi kada ka gaji da shi duk abin da yake bukata gwalgwado ka ɗauka ka bashi mushe ne ya koya ma mat ya zan kizuwa gidanku yana koya ma wani abu amma yanzu ka zama deji har yanzu yana fama da tsohon moto to yana daga cikin cika alkawali da cikar imani ka nemi wannan mutumin ka kyautata masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu fursunoni wa'anda aka kamo wanda ake ce ma su ne asarar har wanda aka kamo a wajen yaƙi suna zamantowa bayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yaƙin badar duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a wajen samun wannan dukiyar da samun wa'annan mutanen amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana al-mut'imu bun adigin hayyan sun makallamani fi ha'ula'in natina lataraktuhum lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wa'annan wa'anda aka kamo a matsayin fursunoni a matsayin bayu a wajen yaƙi manzo Allah yake cewa akwai wani sahabin shi koko akwai wani mutumin kirki da ake ce ma al-mut'im bin adi manzo Allah ce da a ce mut'im zai zo ya muni magana akan wa'annan mutanen da aka kamo daga wajen yaƙi manzo Allah ce da na sake su ba tare da sun ba da fidiya ba da na sake su ba tare da sun ba da wani abu ba mun sani cewa duk mutumin da aka kamo daga wajen yaƙi ko ya fanshi kanshi ko ko ya zamanto matsayin bawa ko ya ɗauki maƙudan kuɗi ya bada ya fanshi kanshi ya ta ya kama harkar gaban shi ko ko ya kasance ya zama bawa ko da ko sarki ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mut'im yana nan ya ce in saki wa'annan mutanen yake cewa to da na sake su saboda miyasa malaman hadisi suka ce saboda shi mutum lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo a gidan shi a lokacin da kafirai suka rugu za su kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yabba manzan Allah mafaka ya ɓoye manzan Allah sannan yana da wasu ɗiya guda hudu yabba kowa kayan yaƙi yasa yabba kowa takobiyar riƙe ya ce ku je ku tsaya a ƙafa a ku je ku tsaya a bakin a bango na ka'aba guda hudu a lokacin ka'aba tana da bango guda hudu mutu'im a lokacin baya da imani bai musulunta ba amma ya ba manzan Allah kariya ya umarni ɗiyan shi da cewa su ɗoki takobi su sa kayan yaƙi su je su tsaya a bakin ka'aba domin su hana kafiran ƙurashawa su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna maka dawaici ya nuna maka cewa duk mutumin da ya kyautata ma a rayuwa to kada ka taɓa mantawa da shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce wannan mutumin zai yi magana akan wa'annan fursunonin da aka kamo daga yaƙi manzo Allah ce da na sake su kuma ba tare da na amshi komai akan wannan ba amma mu yanzu mutum a haife shi a gari huwayen shi a gari magajiyan shi a gari komai nashi a gari amma ka ga mutum ya dirje akan wani abu guda ayi ayi da shi ka yi haƙuri abin nan ka jaye amma ya ce wallahi babu wanda ya isa saboda muna manta alkhairi muna manta mutanen da suka jibince mu muna manta mutanen da suka goye mu muna manta mutanen da suka maida mu mu ne muka zama mutane amma muna mantawa da su to yana daga cikin cika yarjejeniya da kula da cikar imani bawa ya zanki kulawa da mutanen da suka jibince shi a rayuwa da mutanen da suka taimaka masa to anan abinda za mu rufe da shi shine mutumin da yake cika yarjejeniya koma wace iri ce sawa'an yarjejeniyar da kai da kai da Allah ko yarjejeniyar da kai da kai da mai gidanka ofis ko yarjejeniyar da kai da kai da gwamnati ko yarjejeniyar da kai da kai da wata ma'aikata to duk mutumin da yake cika irin wannan yarjejeniyar menene Allah madaukakin sarki ya tanada masa na lada menene Allah madaukakin sarki zai ba wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin abun da alkur'ani ya gaya mana abu na farko da mutum zai samu idan yana cika alkawali da yarjejeniya shine mutum za ya samu soyayya ta Allah madaukakin sarki shi ko idan Allah maɗaukakin sarki ya so mutum za ya yi shela a sama ya tattara mala'iku ya gaya musu cewa ni Allah maɗaukakin sarki ina son wane ɗan gidan wane don haka kuma ku so shi mala'iku za su ji cewa suna son ka sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da wa'annan mala'ikun su sabko a duniya su tusa ma mutane soyayyarka Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk mutumin da nake so man adani waliyan faqad adantuhu fil harb idan Allah madaukakin sarki yana son ka to duk mutumin da yace zai fada da kai tamkar yana fada da Allah ne to Allah madaukakin sarki yake cewa duk mutumin da yake cika yarjejeniya yake cika alƙawali to abu na farko da za ya samu shine soyayya ta Allah madaukakin sarki Allah yake cewa fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin Allah yake cewa masu imani idan an tashi fage na yaki istaqamu lakum fastaqimu lahum idan kafiri ya doke makami zai yaƙe ku Allah ce kuma ku shirya ku doke makami ku yaƙe shi Allah ce inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu kiyaye dokar shi Allah yana son masu kiyaye abin da ya umarce su da shi to koda mutumin bai da imani kadiba ba wannan kafirai ne ake yaƙe da su amma Allah bai ce ma masu imani ba idan suna kwana ku zo ku ɗauki takubba ku sassare su ku kakkashe su amma Allah cewa in istaqamu lakum fastaqimu lahu idan sun tashi sun doki takobi to ku doki takobi amma idan ba su doki takobi ba kada ku zalunce su ku musu bazata ku zo ku karkashe su haka Allah madaukakin sarki yake cewa fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim anan ma Allah yake cewa inna Allaha yuhibbul muttaqin anan fa yaƙi ne ake yarjejeniya ce ake tsakanin masu imani da waɗanda ba su imani ba amma Allah yake cewa fa'atimmu ilaihim ahdahum idan kun yi yarjejeniya da su Allah ce ku cika wannan yarjejeniya ila muddatihim zuwa lokacin da aka aje na wannan yarjejeniya Allah yake cewa inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son wa'anda suke jin tsoronsa wa'anda suke kiyaye dokiyansa har yau Allah madaukakin sarki a cikin suratu ali imran Allah yake cewa bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yake cewa mutumin da ya cika alkawali ya cika yarjejeniya wattaqa ya ji tsoron Allah ya cika wannan yarjejeniya kamar yadda aka aje ta Allah yake cewa fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son irin wa'annan mutana ayar da zamu rihewa da ita Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa man aufa bi ahdihi duk mutumin da ya cika alƙawali ai qama bi huquqillahi wa huquqi khalqihi shine mutumin da ya tashi ya cika haƙƙin Allah Allah ya umarce ka kada ka mai shirka baka yi ba Allah ya ce ka yi sallah biyar akan lokaci kayi Allah ya ce ka yi azumi kayi Allah ya ce ka yi hajji idan kana da kuɗi kayi Allah ya ce ka bada zakka idan kana da kuɗi kayi to Allah ce wa'annan mutanen su ne yake so abu nabi shine alwafa'u bil ahad cika alƙawali wanda aka yi zaka ga cewa babu mutumin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cika alƙawali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo a garin Madina yayi alƙawali da Yahudawan da ya tardo a garin Madina a zamne manzon Allah ya yarjejeniya da su cewa yanzu la ikraha fid din mu ba za mu cilasta muku ba dole sai kun shiga musulunci haka kuma ba za ku cilasta mana ba dole sai mun shiga addininku na yahudanci amma manzo Allah ce to za mu yi yarjejeniya a tsakaninmu da ku idan bala'i ya taso ko wani abu ya tinkaro gari wanda cutuwar za ta shahe mu ta shahe ku to da mu da ku za a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi maganin wannan bala'i idan matsala ta taso da mu da ku a haɗa ƙarfi da ƙarfe a haɗa a magance wannan matsalar saboda mi saboda yanzu ba addini ake karewa ba gari ake karewa idan garin bai zamna lahiya ba ku ba za ku yahudancin ba da kyau mu ma idan gari bai zamna lahiya ba mu ma ba za mu yi musuluncin da kyau ba to bayan an yi wannan yarjejeniyar sai ga su wani abu ya faru da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe wani abu sa kuskure sai aka hidda diyan da wannan sahabin zai bada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a wurinsu da cewa za mu yi yarjejeniya abinda muka ashe da ku na yarjejeniya to ga matsala ta taso don haka za ku kawo kaso na kuɗi mu ma mu kawo kaso na kuɗi domin a magance wannan matsalai a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zamne sai suka je suna tattamnawa wane ne zai je ya kawo dutse domin ya sako dutsen a kan runhar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake zamne domin ya rutse ma manzan Allah kai a yi asaran shi a nan take Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wahayi yake gaya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin da yake faruwa amma duk da wannan da suka yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba a taɓa samu a tarihi ba ya yi yarjejeniya da shi da wa'ansu wa'anda ba musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba sai dai in su ne suka fara sabawa kuma koda sun saba manzan Allah ba zai saba ba sai in Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wahayi daga sama an umarce shi akan wannan abu saboda me yasa saboda hifzul uqud a kiyaye yarjejeniyar da bawa yayi tsakanin shi da bayu bawa ya kiyaye yarjejeniya wadda bawa yayi tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki anan kuma zamu dakata abinda muka karanta na daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh